الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الخميس عشرين دا كل نيكو عشرين دا كل جوة الجماعة الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan jira na alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina da biyu ne jiya da ɗaya ko to ashirin da biyu yau bakwai ga watan wanda ya daidai da bakwai ga watan ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na saba'in da shida za mu tashi darasi na saba'in da bakwai babi na ɗari uku da hamsin da biyar hadisi na ɗari takwas da sha uku inda ma da yake babu sur'ati fil mashi babin da yake magana akan wato as-sur'a shine yin sauri fil mashi yayin tafiya mutum ya rika sauri yayin tafiya. حدثنا إسحاق قال أخبرنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال an karbo daga Abdullahi da Abbas Allah ya tsara musu yadda yake akbalan akbala nabiyullahi musri'a annabin Allah ya fuskanto ya kawo cikin sauri cikin gaggawa shine mahallin shayi wana nu qu'udun yace a lokacin muna zaune hatta abda'ana sur'atuhu ilaina a sai da saurin da yake yi zo zuwa gare mu sai da ya firgita mu sai da muka ji tsoro cewa anya fa lafiya mun ga annabi alaihi salatu wassalam ya ce wa irin wannan yanayi yace falan mantaha ilaina yayin da ya fice zuwa gare mu sallama ilaina ko sallama sai mana sallama sun makala sanne yake kada akabartu ilaikum musri'an yace na fuskanto ku ne cikin gaggawa da sauri da ukbirakum bi lailatul qadr dan ba ku labarin yanayin lailatul qadr yace gine saurin da kuka ganna yi yace bani tiduha sai aka bantar da ni wannan ranar wato zai zo ga mu cewa wannan watan ranar da lailatul qadr take take rana kaza yace fa nusiduha sai aka mantar da ni ta ima baini wa baini hukum tsakani na da ku daga daga inda na to zuwa gare ku din nan an mantar da ni wannan ranar sai ce amma fal jami zuwa bil ajil al awakhir ku nemi lailatul qadr a goma karshe yanzu ba a faɗi ranar da kamai mai ku wace rana ba kaga wannan hadisin kamar yadda muka biya shi yanzu ko shakka babu yana da rauni amma idan ka koma sauran ruwayoyi za ka ga akwai ruwaya da ta zo a haka wadda ta nuna cewa annabi alaihi salatu wasalam ya ce iljami zuwa il ajil al awaqir cewa ku nemi lailatul qadri a goman kanti kuma wata ruwaya ta nuna annabi ya ce musamman cikin mara odd number sun 21 23 da 5 da 7 da 9 a wannan ranakun ake neman lailatul qadr to ma an da dai mun ji cewa annabi ne da su islam ya so cikin sauri imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin banda imamu bukhari a adabul mufrad sannan in ka duba bulugul amani fi tahdidil muslim shi ma za ka an kawo a mujalladi na goma shafi na ɗari biyu da sittin da tara an kawo hadisi babi na gaba na ɗari uku da hamsin da ɗaya babu a hajjin asma ila Allah azza wa jalla na to da ana ku da jira ma na da shida ba wa zalla ya yawa na na alkai idan kai ke dan yin sauri ya zo ya shiga kwarai kuwa eh eh babu abdul asma'i ila Allah azza wa jalla babu da yake magana akan mafi soyuwar sunaye zuwa ga Allah madaukakin sarki wato sunan da Allah ya fi kauna sunan da Allah yake so haddathana Muhammad bin Yusuf Sala haddathana Ahmad ibn ibrahim ibn ibn ibrahim wanda ake ba kunya da abul hasan al-arani an ce abu hatim ya haɗu da jiya ma ya za a bai amma maslama kuma ya ce a fika ne to kuma yana cikin fika da ibu da ibban to shi ne yake cewa kala a tattara hijab bin sa'i abu ahmad al-bazzaz a tsani tani kenan shi ne wannan ibn sa'id bin kani ya akbarana muhammad bin muhajir Muhammad ibn Muhajir al-Ansari al-Shami ya rasa shekara ta 170 daidai. Bayan hijira Annabi alaihi salatu wasalam wa daga Makka zuwa Madina kaga a karni na biyu karshe karshe ke. قال حدثني عقيل بن شبيب عقيل ابن شبيب عن ابي وهب al-jijami wa kanat lahu sahba aka ce shi kuma wannan da aka magana sa sahabi ne ya ga wato ya gamu da annabi alaihi salatu wassalam annabi sallallahu alaihi wasallam kala daga annabi kira da aminci Allah tabbata a gare shi yace tasammau bi asma'il anbiya ku rika sanya suna ku rika sanya wa kanku ko ƴaƴanku ko wasu naku ku rika sanya suna da sunayen annabawa suna annaba ba su kare ba da za a ce a rabu suna mai kyau to ko ka sanya wa ayan su sunayen annabawa wa asila asma'i min Allah azza wa jal mafi doyuwar suna a gurin Allah mai girma da kuwa ya shine Abdullahi wa Abdurrahman Abdullah Abdurrahman wannan misali a kawai duk wanda zai dau bawa a ibabar sa zuwa ga Allah Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Malik Abdul Qudus Abdul Salam Abdul Haka haka har zuwa Abdul Sabo shi yake magana ya zanto an jingina shi mace ce a matul la a matul rahman a matul jabbar a matul ila a matul alim har zuwa kan jingima an gane ko su zo da haka irin wayannan sunayen Allah yake so wa asdaqwa ari mafi gaskiyar sa ko shi wato ari abin da yasa ka haka da ko Abdullahi a cikin sunayen Allah ma kabbawan da ya ji saboda sura ne daya daya wanda ya shafi ubangiji kai kai eh ba ba ka taba ji wani an saba idan Allah yake an ta alamu lahu samiya ka taba ji wani ya wasu ayatin sunan sa Allah inda kake shine wani wani a cikin magabata yake ko yau ka yi kuɗa kake sunan sa Allah a ranar zai mutu kuma ka gwada ki gani to to sai yake wato to shi ne wannan abin da yake magana a kai baka taɓa ji ba har da alamu da rukaniya ka taɓa ji wani wanda ya sanya wa kansa suna Allah babu na kaga an yadda tun yadda yan jahiliya suka raina sunan ar-rahman ai kaga ar-rahman nan da nan da sun jaji abubuwa insha Allah ya bari sai mai musu da martani a kan a cikin suratul Isra wa yad'u Allah aw yad'u Rahman in ji ayyan ma ta da'u falahul asma'ul husna to amma ba ka taba ji sun dauki sunan Allah suna wannan ke ganta karakan to shine annabi annabi alaihi salatu wasallam ya ga mana in za ku sanya suna ku sanya wannan yake wa dan kuwa mafi gaskiyar wato mafi gaskiyar da kuma shine hari hari an gane ko yawa domin shi hari zai ne zama dole Allah ya harfi duniya aw fi harfin akhira duk wanda aka kawo hari sai biyu ko dai harfin duniya ko harfin akhira da Allah ya faɗa a cikin suratul shura cewa man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu bi harfi wa man kana yuridu harsal dunya nu'tihi minha to kaga wannan ke idan mutum ya zamto in da aka ga mutum haris ɗin biyu yawa me ba na haris haris ka san haris ɗin guda guda guda uku ne an gane na ala bas na eh na gaba ta akwai misalin akwai mai sa sa'ul musallata akwai ni sin kai na ka wanne ne sa'ul musallata sai ni ke sa'ul musallata yo me me ta din shi ne ai me ta din ne ne ne shi ne ma'anarsa manomi ko ka kore zan zo mai noman lahira ko na duniya ina abin da aka faɗa sannan akwai mai sin mai sin kuma me yake nufi sai gashi sannan mai sad ba kwarai ne in ka ga dole ka rubuta sura harifi ya duba ga wani ka rubuta ba domin hari mai sa'ul mutallaka zai da bin harifa da sauran duk wani hari da ka ji na zamanin annabi mai sa'ul mutallaka yana nufin manomi wanda zai je noman lahirarsa an gane ko zai zai yi noma don ya noma lahira sai nemo abin da zai kai shi zuwa lahira mai dinin kuma mai gadi mai sa'ad shi kuma makwaɗayi to kaga shi ne shi ma alƙur'anin haka yanzu to shi ne ma da yake wannan sai yake na farko kenan kaga hari an faɗi dalili wa amma shi kuma mai ma'ana amma a hausa ai suna ne da wahala ka ji ba wuce ba taɓa jin wani ba wuce da wannan suna amma ba amma ba amma da abin ba amma mai himma an gani wanda daga wannan baya wato himma ba ta garabu da ba wuce ke wada mutum mai himma gaske shi ne suke cewa li'annahu la yazalu yuhibbu bi shay'in ba'da shay'in shi ne amma mai himma to wayannan sunayen wato annabi alaihi salatu wasalam yake mafi gaskiya zance ke kaga ana kan suna da kyakkyawan fata ke ka sa da kanka suna amma kana fata ya zama mai himma kai wani akwai himma sannan wa abu bakko a mafi munin suna ko sai annabi ba mu misali ba iya su ke nan ba sai yake harbun wa nora ne harbun yaki ka sa ka san zuwa mai a jahiliya ai gogewa ne ka sanya sunan ɗan ka gadai ko ta koshi an gane ko yau wani suna ne da yake nuna ba a gwanta kawai sai a rubuta ba a kan wannan sunan an gane ko a ce maki ko irin wannan haka amma a sai suka kawo musu juna a gani ko to ka ga inda yi ne ke na original an gane eh subsidy ko Allah ya tsara to saboda haka wa alku yaki kawai sai a kawai dan yawo da su ba da gwada saboda haka shi ce ya san cewa da ga abin da ya dace dan shi kawai saboda zure mutum ya shekara ɗari yana yaki mutum zai taso ya ga ana yaki akan bera tsakanin kabilar da wata kabila bai ba san me ya faɗa daga baya wata ran zai tambaya ki wai babu wanda ya sa a muke faɗa da kabila kaza ya ce wallahi ni ma baba na na daga na tare yana yi kawai wanda aka sai an bi daji sai al'akar kera ne an bi daji an yi yanki wayannan sun ce nasu ne ko dogo a farauta wannan sun ce nasu ne wannan sun ce ba nasu bane shi ke nan faɗa sai zama kafirin an kafirin wannan ya zo ya gada wannan ba ya zo ya gada sai da musulunci ya zo ya gyara wannan wa mura ne mura taki wai baka ji can wani jan mawaki yana cewa wa sabru mislus mihi muru muzaqati muru muza shi da wasu ke kira wani magani a kogi muru ai na rafi ne saboda mugun ɗakin sa ɗakin sa ya fashi za ga wasu mai hukun fulajil mata an zafi wa yaro yayi sai su zamo shi daɗewa yake bai fita ba sai a koga a ba ba ne bulan so ai mur mur ba na ba ka ji ka dan sai ne ai mur mur ko kwana da kwanaki za ka yi kana jin abin da hannun ka Allah yawwa to ka ji wanda ya san sauri gina ya kuma ko da yake su abun mamaki shi mala mala abubakar zai iya saboda za ka ji duk haka yan kudin nan ko suna abin ji kudu maso yamma Lagos ko kogin sun nan zuwa yi duka sosai na ga sosai da suke bayan da shi da na jeho za ga suna da suna bayan shi a kai maganin basu maganin rana da waye da sauran sosai kuwa a ji ko to saboda haka wannan shi ne to sai ce to kaga da wa mawrakin da kuma ɗaki shine mawra wannan hadisin kamar da muka faɗa shi ma an inganta shi amma cikon hadisin karfi tsaro da rabi ne cikon hadisin kuma ya ya inganta su ɗago da yana da wani bayan nan akwai gurin da za ka kasa ma hadisin ya inganta kamar yadda malam albani ya kawo shi a cikin sahihul adab al mufrad ko ba wannan ruwaya a kotar ruwaya da ke nuna a aiko to mafi soyuwar sunan Allah mafi soyuwar sunan Allah shi ne Abdullahi wa Abdulrahman yawwa to a anan shi ya kawo a ruwa da gani da shi albani ya ce shi ma ya inganta jin da kalbi amma ya gaya ba akwai matsala yawwa wace abin da ya zamto mai raunin shi ne wannan jumlatul anbiya cewa da zammo bi asma'il anbiya nan ne to shi za su ta amana ilimi ke sai da aka fito ne amma hadisi ne ne حدثنا سلفا قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن المنكدر عن جابر قال ولد رجل منا غلام an haifa wa wani daga cikinmu wato yaro an haifa masa yaro musamman hulƙashi kawai sai sanya wa suna alkali eh ya da Abdullahi ke bada da rawa fa kunna sai muka ce la nu salli ka alkali ya da Abdullahi ke to amma kai baban alkali ba za ku ce ma abu alkali ba ba ba za mu ga ma ba yawa wala karama eh ba za mu ga ma wannan ba wala karama dan babu wani karamci dangane da wannan ba za mu ga ma ba yace ne ba bar annabi sallallahu alaihi wa sallam in dai ba annabi labari fa kana da yake sallu da Abdurrahman yace a a kai ya wakan da sura Abdurrahman me dalilin da yasa azabu da annabi aka hana da suna mu kai fita ka da suna da kai gida ɗaya yau ba za a ce sai abin kasim sai annabi ya biyo ke ba da kai nake ba da wancan ne to shi ne ba da kake ce abin da yasa aka ana saboda yana raye amma bayan ba ransa ya halatta inda yanzu ba yadda za ka ce in ka kira Abu Qasim ka ce Allah ka kira a wannan lokacin za ka da Muhammad da Abu Qasim duk malamin su suka hana ba a so kaza to da sai an ce Muhammad annabi alaihi salatu wasallam ya ji shi ba da kai kake wanda wucin da na kusa da kai ne ai ba girmama ko wala karamatan ba karama ba girmama fata fata Ida ga gaskiya godiyo da yazo sai ya da zuwa yace ya halatta a za suna suna Allah ya halatta a za suna dan Allah a kaza yace amma bai halatta a duk kiran sunan Muhammad da Muhammad ba yace domin fata sunan Allah kaje kaje man ya mala yace Muhammad an ana faɗa ku ko Muhammad to dan goji waje da ya hana a lokacin da yake kan wanda yake kiran sunan Muhammad da Muhammad Muhammad eh Muhammadu Mamadu. To saboda haka sai ya hada ko ne yake zan ko Mamadu ko Madu. To a mamma yake kan wanda ya kuma kiran sunan sai daga mamma. Ka ta wa suna ta ko abba ka ce mamma dan goji wace ya hada. Zamanin zan ka sa wannan kamo kaza. Sai yake kira shi Muhammad. Sosai da sosai. Kuma da dabi ne mai kyau. To kaga wannan hadisi ma da muka biya sahihi ne ba shi da kura a kansa. babu tahwil al-ismi ila al-ism babu da yake magana akan canjin suna zuwa ga suna eh kaga yanzu inda wani kamar misali a kauye da aka ce mamma ba ma za mu suna Muhammad din ba sai a ce to ya ba mamman sunan da sunan sa Muhammad shi ke nan ya zauna ba kawai aboko ne za a baka aiki sai ka je kai cike ciki eh amma mutumin kawai ne na ruwan sa kawai ya canza suna daga mamman ya koma Muhammad domin za suna Muhammad ya koma mamman ba kyau ba girmama ba ka girmama annabi ba ka kira ka kira to wannan na ƙara wani gani saboda abubuwan da yawa a haka ake har yanzu yawa bai kamata ba yawa an gane ko saboda haka Muhammad ka kira shi Muhammad amma mamman ba da suna annabi in dai Muhammad kake wa mamma ba daidai ba حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل قال أتي wato ujiya bil munzir ibn abi usayd ila nabi sallallahu alaihi wasallam an zo da munzir ibn abi usayd zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam ina wulida lokacin da aka haife shi dan neman albarka an gane ko dan neman albarka an kawo shi ne kuma a shekarar da aka yi fata makka a shekarar aka haife shi wannan da nake gaya muku a shekarar da aka yi fata makka an gane yawwa فوضعه على بخيله جاء الذي يدور جاء كم سنية وأبو أسيد الجالس أبو أسيد بايب جينا زوني فنهي النبي صلى الله عليه وسلم أي استجل عنه وغفل جاء النبي عليه الصلاة والسلام يشي قول أبو إذا أزوبا ديارو كاشي كاري كيش أما دو دوز أبوا دكتي كما من شاكرا دوز زبوجي جاء النبي يشي قول أبو يشي قول أبو يشي يمن تاريخ a'a to ana ga haka malai yace um balayyar nabi da labi dai bai ne dai saboda wani abu da yake a gaban sa shine dai bai ne dai ya ni asabiya bana siya wuce ne ban da da wa mara abu zaid ibn sai abu zaid ya umarni da sautan nasa fa ta malamin fasidin nabi sallallahu alaihi wasallam ko fa kumila ya ta dore gidan kaga alama annabi ya ta ganci dona ya ta ɗauke shi da karfin ya annabi alaihi salatu wassalam fastafaka annabi sallallahu alaihi wasallam a dan ai a baka idza raja ma ila ma kana dan da jal amu sai annabi ya amsara cewa ba akwai yaro a kan duniyar sai waye dauki an gane ku sai ya biyo ya biyo sai bai ga wannan jaririn da aka ajiye ba eh yana dubawa to sai annabi alaihi salatu wassalam fakala sai ya ce aina sabiyu ila yaron da aka ajiye misali abu da ya ce ba wanda ya ce kallabu na ya rasu da mun bai da shi gida mun bai da shi ai raddad na hu ila manzilina mun bai da shi gida ya ma'aikin Allah an gani yawwa ila manzil mun bai da shi gidan mu to sai annabi ya ce ai misali masu sai annabi ya ce ya sunansa da ya gane annabi yana da hakuri ke sai ce ya sunan zakala fulan sai suka ce sunan sa wani suka faɗi sunan ɗalibi ce la an faɗi wani suna sai ce la shi ne su mahulmin da ya ce ba sunan sa da kuka faɗa kaza ba sunan sa mumbe sun faɗi wani suna da bai da kyau sai annabi ce ya ga sunan sa mumbe iya kaga ba rabu ba za a ce a kara ko ko a kaza ko a kaza ba a ce ba a ce yanzu komai in za a ce da su kawai ne zai ka je ka sai rigima da gwamnati idan ka kaddinka da kaza ai ma yake shi ne kawai amma a musulunci ba abin da za a ya canji a yanzu ba mun ce ka daji daga wani ka koma wani shi ke ko kai akan kan ka zo kawai ka ga yanzu kai juran nan ba da aka saba shi eh duk wanda ka saba ba ba su nan yanzu kai juran ba mai kyau ba kawai kace ka koma kaza in dai ba rigima ko ko ba ka da wata matsala ya canji a musulunci akwai ga babu nan mun biya na ko mai kyau ne eh za ka yi gredin ɗinka kana zo misali daga kaza ya koma kaza ba matsala amma kai sunan ka ai in dai ba sunan annaba za ka samu wani suna ne kai ya kai na Usmanu a ai shi da ba shi ne shi nan kuma yanzu zo kake kai masa an gane su babu abu gabin asma'i min Allah azza wa jalla babu da yake magana akan mafi kin sura a gurin Allah irin sura da Allah baya su shine irin hadisin da muka yi karo mun ce mai gargadi ke eh mai gargadi eh to saboda haka abu gabin asma'i min Allah azza wa jalla mafi munin sura gurin Allah ne girma da buwaya mafi ya munin sunaye حدثنا ابو اليمان قال حدثنا شعيب بن ابي حمزه قال حدثنا ابو الجلال عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم annabi kira da insha Allah tabbata gare shi yace akna al-asma'i 'inda Allah mafi muni akna bi ma'ana akba wa abhaj mafi muni da mafi wato albaja an gane mafi ko afjar mafi fajircin juna a gurin Allah madaukakin sarki ko kuma azan mafi kaskancin suna a gurin Allah maɗaukakin sarki shi ne yake ma inda lahi rajulun tusamma malikul amla mutum da aka ce wa sarkin sarakuna a wancan lokaci aka ce sarkin sarakuna a ai an dangana ne kana da danganawa da abin da ya shafi Allah amma daga baya malamai wasu malamai suka ce tunda wannan abin Ijalin ya tafi an san lokacin an faɗa za a hararo Allah amma yanzu an ce sarkin sarakuna in dai zuciya ka za ta hararo har Allah ake nufi to zai halatta bai yana nan idan kuma kana nufin iya sarakunan Najeriya to shi kenan makaruni ne kun fahimta idan kana nufin iya sarakunan Najeriya ko ko iya na Afirka wannan makaruni ne dan kai ba da kai ba ne shi kenan in zan samu ne ka kauce wa magana gaba ɗaya ko da iya sarakunan Najeriya kamar ko kuma sai alƙalin alƙalai shi ma a lokaci aka faɗa suna hararowa har abin da ya ga Allah to ne za aka mudan ta aka hana amma yanzu idan ba za ka hararo har Allah ba to shi ba baka ruhi barin da dai yayi ba shi kenan baka barin shi maka huta shi kenan kawai na faɗi wannan ne kawai za ka ji wasu malaman suna ɗan kawo wannan amma kauce masa shi ya fi irin wayannan abubuwa kauce masa ka zauna lafiya kawai ba da san shawuli in baka shawuli ba zai ka zauna lafiya me a ciki um, kamar yadda za a ce wai za su ce ai kamar shi ne za a ce chief justice eh to kaga ba ka hararowa ya gaba Allah shi ke da shi ne dai ba kafin ko ba chief justice alƙalin alƙalai da hausa yawwa to ba da gini an riga an yi istisar da fifi ko ko an yi wato an kebance wani abu na cewa of the federation of kaza ko kaza ba ko to gini ma da yake babu wanda an kara bi tasbiri shi babu da yake magana akan wanda ya tashi kiran sunan mutum sai kaskan da sunan kamar misali a wasu ake babu karami alaji karami kawo karami duk irin wannan a ce karami karami ce shi ne tasiri ba amma shi ba larabi da yake ya goce a a larabci sosai in ya zo ba nan can mu ga mu ga ku dilai kawai sunan kadai za a dauka a ce anan sai a ce ome hasan hussein hasana husaina kawai abinda ba ke nufi duk suna ne ne hasana babbar kenan husaina karama shi kenan amma sai sai ka haɗa shi baba karami baba sannan karami alaji karami shi ba larabi ba wannan sunan ne kawai zai lafa kai kawai su jira da shi ne yake haddana Musa kala haddana al-Qasim bin al-Fadl to shi ne yake na an sa'id bin ibn al-Muhalla sa'id ibn al-Muhalla an talqi bin Habibi kala كنت أشد الناس تكذيبا بالشفاعة kun ji ko kan ko ibn hadis din nan shine a yace la kasance la kasance mafi tsananin mutane kanyata ayoyin ke to ne da akwai ke to kun ga abin tsohuwar matsala ce dan gungu da suka mutu ce ba ce to aka ta buga da su a shekarun da suka yi zamanin ai ya ji yana cewa da zafi duka duka ka janyo wannan ayoyi cewa ba ni zuwa da nina min hamidin wala shafi'a in yuta amma kan fa'o da ba a tuka bi dawo shiru dawo dawo kan jirni ai ta buga ni ta ce wallahi ke to kariya ne ake ta buga to shi ne yanzu jiwa dan ku yake cewa kaga na kasance mafi tsananin mutane sanye ta ayoyin ke to ban yadda akwai ke to ba yace ba za an ci jajira sai tambaya ni tambaye jajira dan Abdullah fagani ce ya tulaiku wato ya zo yayi mata baya ya gaya mata cewa ka dauka da wannan ayi gari wa ya da abin ki towa sai ji ya ji ya ji ya tulaiku ba da ya ji ba ba dan ku ne ya kai dan tulaiku a ga wani ce bar da ka zaka ji sabitin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ya kulu yake ni sunna ayoyin da kake magana sun duk na haddace su na ji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa ya kurju na minan nari ba'da dukuli yace ya dajiyar annabi da cewa ko da za su fito za su fito daga wuta bayan sun shiga bayan sun shiga yace wa nahnu naqra'u alladhi taqra'u yace duk ayat da ta biya kuma mun karanta mun karanta saboda kai ba annabi ka gani ba a kula muka ga annabi ka gani da ayoyi to waje ne saboda haka shafa'a har suna karkata dan ka koma gari da awiya da ibnu al-izil hanafi ko kuma a sauran littattafai da aka yi su akan wannan tauhidi za a gana ka ba misali aka ce cewa suna karkata shi kasa gida biyar ko fiye da haka ceto na farko shine wanda za a yi shine wanda za a hutar da mutane da tattashin hankali na kai wa filin daji a kiyama wanda shafa'atul kubra wanda za a yi wa almi da musulmi sai wace kana dubu hamsin sai annabi ya biya ne ma alfarma a gaban Allah madaukakin sarki hadisin jama'a bukari duk kun san cewa Allah ya ce wato Allah madaukakin sarki ya ce dan tu'ada wa ba'ati shafa'a to wannan shi ne jama'atul uzma ce shi ke to na farko da za a nema mana algarma kowa ya mai hisabi saboda tsayawa har shiga sannan ce to na biyu shi ne ceton da za a yi wato wanda wato wanda za a yi wajen cikar da mutane aljanna wannan kuma ceton na sama da wannan duk sun ke banci annaba alaihi salatu wasalam shi kadai sai ce to na uku shine ga mutanen da sun cancanci sun cancanci a sa su auta saboda ayyukan su na zunubi ya rinjayi na lada kun bai da kyau ku a cikin zunuban su amma ba kirka babu kirka a ciki kwata kwata to sai annaba ne ta zo sulam ya ba da cikin da annaba ne ta zo sulam da kuma wanda ya ga dama da cikin bayi wanda ya ga dama wannan nabi ya ce wa aidahu illa bi izni ba wai sai zaka ga dama ka ce kawai na ya hurumin ka za mu cece ka bai da wuce faɗa ka je ka gama siyarka ko me ma zan cece ka je ka kai sai ma zuwa da aljanna sadaka a illa bi izni shine na uku an gane ko sannan na hudu shine waɗanda suka shiga wuta daga cikin masu zunubi sai annaba ne da su sallallahu alaihi sai Allah ya ba da citansu ga annabawa da mala'iku da kuma wasu daga cikin mu'minai sannan sai a fito da su duk wanda ya ce la ilaha illallah tana nan tana exist na cikin za to da kan jira fitar da shi daga wuta sannan akwai ceto na biyar wata kila wata a kanka shi ne ceton da annabi ya faɗa wanda za a ƙara mutum matsayi yana tsiri na ɗaya sai shi na biyar eh promotion yana cikin aljanna amma zai ƙara min matsayi domin man aljanna mataki mataki kowa iya matsayinsa iya inda zai tsaya an gane ku duk da cewa a shekul muhaddis a dahalawi mai lumatu tanke imamu dahalawi mutumin indiya ne ya yi shiryan lumatu tanke tanke shiryan biskatul masare ya kai mujallabi goma sha kamar kuka littafi ne mai kyau sosai da sosai saboda haka ya kawo ya kawo ya kawo kusan kashe-kashe a ƙarƙashin wannan na biyar kusan gida biyar ya kawo su daban-daban yake cewa misali daga farko shine cincin da za a yi ga wanda hasana su da sai a su ta zama kai daya ake ji ba shirka ya gama jufa biyar da fifty ya yi kuma alkhairin da fifty wannan kaga shine maganar da ke cewa laqad zalla man galabat ahaduhu asharatu duk wanda ya sake daya daya ɗayansa ganin da yi gomayyar da ya yi azara ya tafi kafira ko gane wannan man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithla duk wanda ya yi zunubi ba iya zunubin za a bai in yayi lada shi an ninka masa sau goma zuwa ninkin da ninki shi ne suke duk wanda ɗaya ɗayansa ganin da yi gomayyar da ya yi azara ya tafi kuma haka ne dalla wa kafira ba kaɗan ba kuwa ai yayi kiya haba mala ka duba fa kaga yanzu za ka yi zunubi amma sai Allah ya ce ai aji ki ai dai eh kana lada kuwa sauri ake ma alinka kana aiki alheri sauri ake alinnin kai Allah baya son kowa ya jira wuta baya so yasa da yi magana wuta ce yake wa aita da kafiri wallahi ba dan mu aka yi ta ba duk wanda kaga ya ta wuce sai mai masa ya isa aljanna ba ta ba ta ba ta arziki ba ce wuta ba ta musulmi ba an tanadi aljanna ne don mu وحدت للمتقين هذا الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض في وعدت للمتقين saboda haka wannan shi ne to kaga akwai wannan da malin da alawi ya kawo yace na farko kenan na biyu biskin ta aljanna wajen buɗe aljanna alfa take sai ya nema mana alfarma za a buɗe a yan turan la'arabu ba su ne sannan na uku shine wajen fi tahdidil azabi amman yastahiqu sauka azaba ga wanda yake tsinta za a yi ma azaba amma dai a ce a rage zaku dole goyin fil ne ko ne wuce da dai dari zai ce a mai da shi sabon sikki badali Allah ya kiyaye eh sannan na hudu li ahli madina ga mutanen madina ce to kana karatu za ku zo gaba wata nan da za ku gane me ake na biyar لظاهر قبره الشريف على وجه الاختصاص والامتياز ga wanda ya hari wato ya kai ziyara da kabarin Annabi alaihi salatu wassalam to wayannan ni ne malam Dahlawi ya fara cikin littafin Lumatul Tanfir littafi ne mai kyau gaskiya sosai na ga zara za mu ta kasuwa amma ya kai dubu hamsin da to sai ce to wannan shi ne kaga ayoyin da suke bawa kullin lahi shafa'atu jami'a lahu mulku samawati wal ardi thumma ilayhi turja'un ma lakum min dunihi min waliyyi wa la shafi'i yuda ko haka irin wayannan dai ayoyi da yawa babi na gaba mu je na sai tasbihi ya ka fara ku gani an ana aje wani haka na ku sai ai tasbihi ya halaka shine misali idan ma ba yi wannan ba ko mutum bai yanzu kaje idan mutum yanzu kuma ba zai ce Umar Umar ba to zai iya cewa dan Umar dan Umar to ai dan Umar da yake ai wannan tasbihi ne dan bin nan da ya makalawa shi ne tasbihi ai kun bai da rage ku yawa amma ga larabci ne ko umay rubi umay umar bin umay shine tasbi an gane ku wanda ya kaga yin tasbi kuma zai saba ta to to shine yake cewa babu yuda an rajulu bi ahad al asma'i ilay babu da yake magana kun ga nan kafin mu wuce shi abu a can gurin abin da jajiri ya gaya warce masa ya kai dan ko ilai a taraka a karabu da kitabin lahi ne in kana ganin a wajen ruwaya na kai kana ji kafi ni zanin qur'ani ne wa ne mutum yace kafi ni zanin wa alam bi sunnati rasulillah kai kafi ni zanin sunnar annabi shi ne wayannan yan kullu kullu da za ku gani duk an wuce malamai kai yanzu ba wanda yake ba anas ne kai duk kafi ni zanin Qur'ani ka ji zan zuna annabi babu wanda yake Abu Hurairah duk ya yake ce kai duk ka ji waɗannan malaman gaba ɗaya zan Qur'ani ka ji zan hadisi jannan gaba ɗaya kula ba rashi ba wanda ya taba kariya kariya ta hada ce kai har ya fitan janna sai hada kariya maka Allah ya sauke. Allah ya sauke. Allah ya sauke. Allah ya sauke. Sai da rijiya nan da nan tunan biyar sai sai rubuta waje ta ala bal an da aqra'u li kitabillahi la rafi da Allah bar wannan magana ka fi da zanin qur'anin Allah wa alamu bi sunnati rasulillah ka kuma fi da zanin sunna annabi nan da nan yayi zauri eh sai ce innal ladhi qara'atu ala humul mushriku qara'atu ala yace to bai ga ba wanda kake kawo aya akan ku yace mujrikai ne ba wai da malin zalimi da aka faɗa wal kafiruna humul zalimi yake da su ake su ake kore su to fata fata ba za a cike su ba musulmi ba jaji ya gaya wa dole ya gaya masa haka an gane ku sai ce amma mutanen da suka yi zulumi suka yi aikin lada kuma yace to za su shiga wuta kuma za a fita su an gane ku sai yawa shi ne ya miƙa hannunsa zuwa ga kunne ya ce kaga wannan kunnuwan da yake kin ji annabi alaihi salatu wasalam da kunne na naji annabi yana bayani akan ceto shi ke na mutu gurin shi ke nan rawa kai ba sosai kuwa ai ai sau da yawa akwai irin wayannan abubuwa akwai wani malami da muke wani wani wani da muke harkar da'awa da shi wata rana ta zuwa wata wata makaranta ka san private school din nan ko makarantun na ka tura ka suka ganka sun ganka haka ba shi da gemu injiniya ne haka muna haka dawa da shi amma ba da ni ne shi ba ala kalima su ma nan da su za su yi shi ma ala harje ku ma za ku san wanda ya zo mana daura abi da wa malam gadanya ya taɓa zuwa makaranta wata makaranta kawai suka ganka an ganka haka ga shi nan bi bai ruwan bai ruwan falayen ba kawai suka ji gaba da harkar yake wallahi jibi ya zama wannan ranar yake to sai Allah ya baki ladan tafiya zuwan da yake ji amma lecture da yake ya san ba jibi saboda wallahi jibi kuri yake saboda suna da yan gogo da ya zo ya ɗauko matsalar da zai wallahi gaba ɗaya suka saki ba ya rika iske ya ba ya shiga nan ya fita nan ya shiga nan ya fita wallahi da aka tafi duk suka sun kuma ɗaya ba ba wulakanta aka karbi amma da aka dace aka biyo shi ana cewa yau shi zai kuma dawo yake wallahi ya yi ne dan saboda rainin da aka masa to irin wannan wani lokacin za ka ga wato ai ka bai da wannan cikin magabata ne da ya je wani guri yadda musu ni ni malami kaga ai koyewa ake to akwai abin da ake kira hukar gindi wanda kaga zai raina ma hankali da shi kaga tun baka kuka fara buɗe a halabi already mun gaba da kuɗi gusti to kaga shi ke na aiko yawwa already mun gaba da kuɗi gusti to ka je san da ya zai magana da kai eh eh amma wannan ana tsallewa ne kawai sai lokacin da kaga ya kan ya gamata ai kaza sai ka fito to shi ne yake cewa um kale yake hadasani jaddi mun ne ko ko ba nan bane babu yuda an rajulu bi ahadil asma'i ilayhi ajibu babu da yake magana ne cewa a rika kiran mutum da mafi soyuwar sunayen da yake so dukkan a nan da yanzu wata wajen wani wani wani yana cewa in ya fitar da wani su zai karfi kiran da dare da ai haka mu ba yana faɗa muka ji ala gafa ta ba a to ya zaka ce in ya buzo wane ne ya rika wata wasu zura ya ce to ana gaba ta baya amma abul azma ai ba mu kan baya zuba mu misali tsakani da Allah ko yana so yanzu a kungo mu a nan kungo mu a kowane yaro da in ya doje dan ake ce ba dan yana so sai ya ce mace ta ko je auna tsakani da Allah Allah ji kan zunan da ke ka ke kan sai an ga kuma to to kawai sai ka rika faɗa ta'awanu ala albirri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan domin sai da muka cewa al-bala'u muwakkalun bil mar'i ana ku nan gaba mu wanda annabi ya canja a suna ka kan su sa inji bin musayi aka ce ko mata ne yake ji sunan da baban sai ta wuce da hudu damuwa bakin gudu da irin musayi yake wallahi sai su kawo tsawon da yake samu abu ya dauki zaura kasan ya ja zaura kowa zaura sunan ya bi eh kunci sai suka shiga kuncin kuwa ai yana tasiri suna yana tasiri ba ma Allah yana yi ba tasir da ya wuce ba mu biya ba cewa da annabi zai sa a kuɗar da a kai dabbobi ko wani guri ya rika kiran suna ya je da ya zo ya ce ya sunan ka yake najiya yake ke zo ka tafi da su me sai rasa ba ka gani yawa to wannan shi ne حدثنا محمد بن ابي بكر المقدري قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال يجي حدثنا زيان ابن عبيد بن حنظله قال يجي حدثني جدي حنظله ابن جديه هو حبيه ابن حبيه addalili kenan ko yana cikin wato shi ne wanda aka ce annaba ne da ta salam ya shafi kansa yake barakallahu fi ya gaya masa eh to shi ne yake cewa kana yake kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibu an yud'a rajulu bi ahabbi asma'ihi ilayhi yana burge annabi da an kira mutum da sunan da ya fito hobi kyawun suna gari wannan abun yana burge annabi alaihi sallallahu alaihi wasallam annabi yana sa haka ai ya kamata kuwa za ka wani ko da ana gaya mun sunan banza kai kawo zo ka san sunan sa na bibi kuma kana gaya mutum sunan sa na gaskiya wanda yake mai kyau za ka ji ya fi karama rawa sosai sai ya fi karama inda ya san kansa amma to dai ce wa abu kulahu da mafi kyawun lakabinsa alkunya ba lakabin da yake so mai kyau abuwa ne yana da wannan alkunyin yana so ba kuma ji ka gaya ba ko da wai da budurwar keji ya ce abuwa ne ya halatta yawa to shi ne ma ne yake babi na ɗari uku da sittin da ɗaya hadisi na ɗari takwas da ishirin babu da awili ne su ne asiya babu da yake magana akan canza sunan asiya me kenan yawwa eh asiyatu kaga ya akwai wata ruwaya daban wace to mu ji wannan حدثنا سرقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم غير في عافيه يتي النبي عليه الصلاه والسلام يا سيدي سنة عافيه وقال انت جميله yadda ba mai sabo sunan ki ba sunan ki Jamila Jamila kaga suna ne mai asalin gira wannan hadisin muslim ya fitar da shi a cikin kitabu listi izan ko babu listi izan haka Abu Dawud ya kawo shi Tirmidhi Ibn Majah Darimi duk sun kawo hadisin haka Abu Awana a cikin al-Asani haka Ibn Hibban shi ma ya kawo wannan hadisin a wata ruwayar shi ne aka ce Jamila matar sai da Umar Jamila binti Sa'id eh da sunan ta Asiya sai annabi ya mai da sunan ta yake sunan ki Jamila aka ce ita Ibn Abi Shayba ya kawo cikin al-Musannaf na Ibn Abi Shayba din ba da Abdul Razzaq sannan a wata ruwaya da aka ce shi ma zai na Umar shi ne da ya Asiya sai annabi ya ban an ki Jamila da zai sunan ki Jamila da ba wai yake ba حدثنا علي بن عبد الله وسعيد بن محمد قال بسنت الزبير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق قال حدثني محمد بن عمرو بن عطاء انه دخل على زينب بنت ابي سلمه يا جي غورن زينب كان ابو سلمه فسالته عن ابن اخت له فسالته كي عن ابن اخت له inda wajen tambaye shi ya sunan wannan ƴan uwar ta ne da take gurin kana ya sunanta tambaye ta yake nan ita ce kun gane ta ko abular abula ta ka zo da shi gida annabi in za ku taɓa tunawa duk a jama'a da za ta ɗauke yamu kwace ita ce wanda annabi ya taɓa wata addu'a ya tufa a wutar shi ne a cikin shekara da wani fuskar da ba ta samu waje ba irin ta yara kamar budurwa amma tsohuwa Zainab ba abu da ta gidan Annabi alaihi salatu wasallam. Dama ta ga bayan ita akwai Abu bin Salama ko wanda aka zo zuri. Ɗayan da take tana da su an zo da su gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yace ya sunan yan uwar da aka fa kullu ismuha Barra. Yace sunan ta Barra. Me Barra? Eh? Kubutacciya ne kun Allah. Kaga ai wannan tazkiya ta yawa. Kawai da ka zuwa, sannu ne kun Allah don sunanka kenan mai bin Allah ku fitacce ka ku fita kuma mai bin Allah sunan ta ba kana tace kana tace gayyar gayyar ismaha gayyar ismaha fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam na ka zaina binti da yake kai dan da sunanta sai tace canja mata suna kuma annabi alaihi sallallahu ya aure zainab binti da wasu muhabara a lokacin da ta wa sunanta barbar sunan ta bara a daidai wannan lokacin an gane ko تدري قالت تسي فإن النبي صلى الله عليه وسلم نكاح زينب أوكي بمثلة ودخل على أم سلمة حين تزوجها تيجي نقول أم سلمة لا تلجي فغير اسمها زينب ko ila zainab sai annabi ya canja mata suna ce da gero sunan ki zainab ba sunan ki baratu ba sunan ki zainab wanda kana ala ummi salama ina tazawwaja ya shiga gurin ummi salama lokacin da ya aure ta lokacin da annabi alaihi salatu wasalam ya aure ta yake wajli baratu shi ma sunana bara a lokacin fata ne a da umi ba rasu sai ji sai ji wata tana ce min bara fakana nan da nan kuwa wato sai yake wato fakana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yake la tuzakku anfusakum kada ku rika tsarkake kawo ku fala tuzakku anfusakum huwa alamu bi manita haka Allah yake kada ku rika tsarkake kawo ku Allah ya ya gawa ku tsoron Allah fa inna Allah huwa alamu bil barati bi kulli domin Allah wani wakil zargi shi ne yafi sanin ya fi kowa sanin wace ce bara a cikin ku wace ce mai biyayya ga Allah wani fajira ta da zai ke ne wanda ba ta bin Allah saboda haka ba sai an sa miki suna ba haka sanni ya zaina ku kan ya mata suna zaina sunan da baya so ba ke ko in yi ba wani abu aka makala mata zainab za ta suna ne da baya so ba da can an saka yanzu ma ana sa ko bai so ba wane mutum fakala sai ta ce fahiya zainab ita ce ita ce zainab fa kuti la isri sai na ce da ita wato sunana fakala sai ta ce gayyarahu ila ma gayyara ilayhi rasulullah gayyaru kai canja ji zuwa ga abu da annabi alaihi salatu wasalam ya canja fasamma fasalli ha zainab canja masa suna zainab an gane shi ne ba wuce ce ke zainabu a wai kaga zainabu Allah ya sa ka gane zainabu dai shine zai din sai bar abu din shi ne shi karshe ai a cikin zainabu ya turo abu eh a can ne zainabu shi shine zai din kamar zai ne da abu to shi shine zai din zai dauki abu shi ne zai ce zainabu abu da gaba yanzu na ko to wannan shi ne ba hauke ne ne wannan kawai ba za ba ruwansa da wani zainabu zainab kawai eh da yawa ce zaya ne ko zainabobi da yawa ce Allah ko da kamar minti biyu ya rage mana da shiga wannan babu za mu iya tsaya a abubuwan da suka kwari Allah ya ba mu gadanta wannan abu kuskure ne Allah ya ba mu kirkir su ya rage mana za mu tashi babu sir a sirrin eh har yanzu ne sai mana bayani a kan sunaye abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu gadanta wannan abu kuskure Allah ya ba mu kirkir su ya rage mana ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ko wani hukunta ala ka nuna mana gaskiya gaskiya ne ko wani ko kuke ba wannan gaskiya mana gaskiya da addu'o'i da alheri da aka biya ku a dukkan abu neman da da wanda suke neman sauki a sana'a da wasu neman aiki ana tallafa mara ta lafiya gida da su da wasu lafiya mu da muke da lafiya ana inganta lafiyar waɗanda suka sa aure a gaba da wanda aure da ko a gaba da shiga na wasu اللهم امنا في اوطاننا واصلح حكمتنا ولا تهونا واجعل ولايتنا في مقام وصحبه وعافاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على